بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis ɗaya ga watan da fani hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da goma ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar للصهد والآل من افتراءات السماوي الضال القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا الخير in ba manta ba malaina kan tabbatar mana da ingantattun bayanai akan cewa mu'awiyar ta ɗan abu sufiyan bai yaƙi saidina ali saboda rikicin khalifanci ba ma'ana shi saidina ali bai ci yana fada da ali yana fada da mu'awiyar saboda khalifanci ba mu'awiya bai yaƙi aliyu saboda cewa aliyu ba khalifa ba ne ko kuma ya yadda cewa aliyu khalifa ne shi ma khalifa ne ba a yakin akan haka ba sayyidina ali yana yaƙi ne a abin da za a zo a bayyana a wannan karatu ko karatun da zai zo a gaba mu'awiyya dai tun a karatun da ya gabata ya faɗi dalili ko cewa su suna son ne a hukunta waɗanda suka kashe sayidina Uthman ɗan Affan kuma ma in za a hukunta su to a miƙa hukunta su a hannun shi mu'awiyan muka ji da cewa ai ba a haka ko kun gano wannan da kyau ku kuma shi aliyin bai yi hakan ba Allah ya ƙara mashi yarda to ci gaba da wancan bayani malin ya ce wa yarwi ibn kathirin min turuqin من طرق بن ديزل بسنده إلى أبي الدرداء وأبي أمامة رضي الله عنهما أنهما دخلا على معاوية ابن كثير يا في تد رواية تهنين ابن ديزيل da sanadin shi zuwa ga abid darda wa abi umama Allah ya ƙara masa yarda abu darda'i sahabin manzan Allah ne shi ne wanda annabi ya ƙulla ‘yan'uwataka tsakanin shi da da salman al-khair salman al-faris sannan abu umama talbahili sahabin manzan Allah ne to sun yi aiki sun tsayi wajen ganin wannan wutan da ta kunnu tsakanin sahabai sun kashe ta ba wai sun ga wuta sai su ta ƙara rorota ta da ƙara ingiza ta da ƙara iza ta ba wanda fitina ya fara tsakanin musulmi ya yi ƙoƙarin ya ƙara iza ta da yaɗa ta wannan ba mutumin kirki ba ne kuma ba da kowa yake rikici ba ba da su abokan rikicin yake ba yana yi da annabi ne kun ga wannan addini amana ne kuma addini ne na annabi al'umman al'umman annabi ne kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah kowa ya taka tsantsan to sun kai goro sun kai mari waɗannan bayan Allah domin su daidaita tsakanin sabon annabi a tafi a dunkule tsintsiya ta zama ɗaurinta ɗaya ne shi ne sai yake ce annahuma dakhala ala mu'awiyata sun shiga wajen sayyidina mu'awiya faƙala lahu su biyu suka ce ma mu'awiya ya mu'awiya alama tuqatilu hadar rajula wai akan menene kake yakan wannan mutum me yasa kake fada da wannan mutumi suna nufin sayyidina ali ibn abi talib fa wallahi muna rantsuwa maka da Allah innahu aqdamu minka wa min abika islaman a harkar musulunci ali ya riga ka musulunta ya riga mahaifinka ma musulunta ayyukan alkhairan da ali ya gabatar wa musulunci kafin kai aikin alheri ya riga ka ya riga iyayenka ma jama'a duk wanda yake da rigaya ga wani akan aikin alkhairi a musulunci shi yake gabatarwa akan wannan da ya zo a baya kowaye isa Allah ce la yastawi minkum man anfaqa min qabla al-fatih wa qatal bayan da zai mutun tintine ke harkan addini yau sai wani ya zo ya tsara ya fara daga baya wai a musulunci sai a gabatar da wannan dan bayan ina ganin in ba a cikin addinin yan iska ba ba inda yake wannan amma ba musulunci ba duk wanda ya zo daga baya shine karami kotu dole ya bi na gaba babba shi yasa Allah ya raba sahabbai ke gaba waɗanda suka yi infaƙi min ƙablal fatihi wa ƙatal hatta sahabban da suka zo bayansu wanda an faƙo min ba'adu wa ƙatalu Allah ya ce waɗancan na gaba da waɗannan kuma duk sahabbai ne yanzu ma'awiya sahabi ne sakataren wahayi ne na manzan Allah Abu Sufyan mahaifin Muawiya sahabi ne kuma sirikin manzan Allah ne annabi na auren 'yar shi Aliyu sakataren manzan Allah ne, sannan kuma sirikin manzan Allah ne, manzan Allah yana auren wa, yana annabi ya auren mashida irish. Ku gano wannan da ke ku? Da ayyuka da yawa na alkhairai, shi sa ya gaya mai cewa, kaga, to sai na Ali suka gaya mashi, aƙadamu minka wa min abika islaman. sun ka musulunta da gabatar da ayyukan kirki a cikin musulunci sun fi ka komi kisa jama'a ku rika auna rayuwanku akan haka in ba haka ba ku wallahi sai ku susuce ku lalace ku balbanci shi sa muka ce mu za mu bi alkur'ani da hadithi ne a bisa fahimtar annabi da sahabbai kuna fahimtar wannan da kyau ku waɗannan da suka riga mu to fahimtar mu zai zama fahimta ne irin nasu mu ba mu yadda wani wanda ya riga mu aikin alheri mu nuna mun fi ƙarfin shi mun wuce gaban shi mun fi shi ba ba wannan wannan maganan ku ɗauke da ku sa ta a rayuwanku ku gani wa aqrabu minka ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya fi ka kusanci da annabi kana da kusanci da annabi kasancewa annabi ya auriyarka amma kuma annabi ya fi kusanci da aliyu saboda jininsu ɗaya ne kai surukuta ne shi kuma jini ya haɗa su wa haƙƙu bi hazal amri minka kuma ya fi ka cancantan wannan kujeran khalifancin kun gano wannan da kyau ku faƙala sai ali sai mu'awiya ya ce uqatiluhu ala dami uthman shi ni ba dama yana fada da shi akan wai khalifanci ne ko na wa ko ba ina fada da shi don ina zargin shi ya kashe Usman bane a ina fada da shi ne akan jinin Usman wa innahu awa qatalatahu ya tsare waɗanda suka kashe Usman bai bar mu mun hukunta su ba shi kuma bai hukunta su ba jama'a duk wanda aka ma wannan zai ce mu na da gaskiya sau daga waɗanda suka kashe Usman suna Madina kuma Aliyu na kallonsu sun san shi ya san su amma Aliyu bai kama su ya hukunta su ba ga su a ƙauyukan Madina gaba ɗaya sun bazu ana ganinsu sai mu'awo ya ce in ba za ka kama su ka hukunta su ba ni ban ni zan zo madina in kama su in hukunta su kun fahimci wannan da kyau ku wannan shine dalilin rikicin zaka zo ka ji me yasa ali bai kama su ya hukunta su ba yanzu haka duk wanda aka keɓe shi aka karanto waɗannan abubuwa aka ce Ali ya goyi bayan waɗannan har ya hana a hukunta su sai ga lalle mu'awiya na da gaskiya ya kamata ya yakin haka ne saboda magana falle ɗaya ka ji baka ji na ɗayan ba kisa yana daga cikin haramun ka hukunta mutum da magana don ka ji maganan wani mutum ƙwaya ɗaya kun fahimci wannan da kyau ku kuma haka mutane a yau suke gudanar da rayuwarsu ka je ka ji wane ya faɗi magana shi kaɗai ya zaunar da kai ya gawa maka wahayi baka ji na abokin husuman shi ba sai ka yanka hukunci irin abin da ya faru ga masu ƙara da suka kawo kuka wajen annabi dauda kenan kawai sai ce laƙadar zalamaka bi su'alin na ajitaka ila na ajihi nan da nan sai gane bai daidai ba sai tuba amma mutanen ba haka suke ba wanda ya riga kawo ƙara wanda ya riga samun ka to shine mai gaskiya duk ka buka rabar da ladaddakin aikin ka a banza kana zaluntar wani yanzu kun ji abin da mu'awa ya faɗi fazahaba ilaihi ku tafi wajen aliyu faƙula lahu ku ce masayidina Ali falya'udna min katlati Uthman ya bar mu da waɗannan da suka kashe Usman ya miƙa mana su thumma ana awwalu man ubayi'uhu min ahli Sham kuma zan zama ni ne farkon wanda zai fara mai mubaya'a daga cikin mutanen ƙasan Sham in dai har ya danka mana mutanen nan a hannunmu wannan bayani ka karanta littafin albidayatu wan nihaya mujalladi na bakwai shafi na 270 mala yace war riwayat fi hadha kathiratun mashhura bainal ulama waɗannan ruwayoyi da suka zo suke tabbatar da sayyidina ali bai fada da muawiya kan khalifanci ba muawiya bai fada da ali kan khalifanci ba ruwayoyi ne shahararru duk malamai sun san su malai ce ka karanta littafin albidaya wan nihaya ta ibnu kathir a mujalladi na bakwai na 267 zuwa 270 wa kada jama'a hadha riwayat dr muhammad amhazun fi kitabihi babban malami amhazun ya tattara waɗannan ruwa tafin shi mai suna tahqiqu mawqif wa mawaqif as-sahaba fil fitna a juz'i na biyu shafi na 146 zuwa shafi na ɗari da hamsin daidai Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Kun gano wannan duk an tattara ruwayoyin an yi bayaninsu, sa ku samu littafin muhimmin jiddan, sannan ku karanta littafin ga bidaya wani haya nan, in ba ka da kuɗin siye ka karanta ga shi nan an siya an aje maka wakafi ne ka zo ka karanta, ka amfana, ka amfanar. Sanda yanzu kake halatta tahsil, kake ɗalibi da ƙananan shekaru irin naka yanzu matashi. rigingimin neman aure da auren da ci da iyali da faɗi tashi bai hau kanka ba lokacin ake karanta waɗannan abubuwan sanda kake halata tasir lokacin neman ilimi amma in ka jira cewa sai wani lokaci ne na nan gaba wai za ka samu dama ka samu zarafi kai waɗannan abubuwan ƙaryanka ta sha ƙarya ba za ka yi ba kun gano wannan da kyau ku ba za ka yi ba lokacin da bukatu za su hau kanka Allah kana kallon wannan abin da muke gaya ma ka yi yanzu kana yaudaran kanka ko ana yaudaran ka shin da wannan fagen mu mun keto wannan fagen ne waɗannan ƙananan shekarun naka mun yi irinsu mun gano wannan da malamanmu suka gaya mana cewa mu zauna mu karatu iri kaza mu bi mu karance waɗannan karatukan muka yi ga amfanin abin ana gani in ka ƙi ka yi yanzu za ka yi lokacin da yanzu ƙila kana sakandare ne ka da sauƙin aiki za ka yi sanda za ka je foli ko fce ko kuma ka shiga university hidindiminka za su ƙaru sanda ba ka da lokacin wannan to sai dai ka yartaya ga malanta kana nan yan sai dai a cefa ne a dafa a baka ka ci za ka koma yanayin da sai dai kai ake jiran ka kawo a ci tun kana daga kai sai matanka ɗa zai zama ɗaya zai zama biyu zai zama uku yanzu wannan bawan Allah an mai haihuwa shekaran jiya tambayan shi ne kaya aiki kaza da kace za ka yi ce ina zai yiwu ana ce ana fafutuka muna lebu to ka gani ko shi yanzu ya fahimci maganar kuma yanzu ba zai iya komawa baya gyara wannan kuskuren da ya ba in yayi kuskuren ba zai yiwu ba ba zai gyaru ba sai dai yanzu ya gaya ma wanda aka haifa din to ke ko kai in an taso ku kula da kaza jama'a kuna fahimta wannan da kyau ko wallahi ba zai yiwu ba shi sa kana gaya ma yaro magana wasu ya rika hada abin wai da tunanin shi da kwakwalwan shi ya manta kai ma ba kayi irin wannan tunanin da wannan kwakwalwan ka wuce wajen kuma kai yanzu ka ga amfanin abin da aka tirsasa ka kai shi fa yanzu fa kawai yana kallon abin ne yanzu ka ɗauki ɗari biyu ka ba yaro babban abin da ke wajen shi je sai tsire ko ya sai biskit ko ya sai lemu ko ya sai kaza ya ce cinye ya ƙare amma ɗauki ɗari biyu ka ba mai iyali yana kallon wannan abin yadda suke da daɗi a bakin wancan yaron suna da daɗi a bakin shi amma zai siya shefa ne zai bada a yi ya ci matan ta ci ‘ya'yan su ci a zauna lafiya amma yanzu da hankalin wannan babban da hankalin wancan yaron ɗaya ne yasa in ka ɗora shi akan hanya yake ko ka rabu da shi ya komo lokacin da zai zo yi na bebe ai ko mun fahimci wannan da kyau ko bebe ne ya aure ya shiga ɗaki daren farko ya fito sai zo samu dattijo a zaure ka za ka iyaye mu da suke za zo zauna a zaure suna ɗan hutawa duk wanda ya wuce suna ma yara faɗa da kwaɓawa haka da ya zo sai za ce baba baba kun dai kuna mana wayo waye waye kalmomin batsan shi kawai ya wuce kullum bebe zai fita ko ina in ya za sallah su ba ya je kwanciyar shi ya shagalin shi ya ci girki cin da ta zo da me da gara ya je ya sana'a ya mai ya ƙi ya shanta ke jikin shi jijjijiyoyi suka saki ina ba ta mun gane in ma kwastomomi da dusun gudu ya ƙi ganewa ƙwahun gane wadda da kyau ko da gara ya ƙare ba magi ba daddawa ba dattasai ba ba ba iyaka ga su na sun tattara mashi ya zo wucewa ran nan sai ga dattijo a zaure cewa ba a ce da kuna kokari kaga da san da aka yi mai auren nan ya gano kokari ake ya ci gaba da kokari yana samuwa yana hada da wancan garan za a ga wallan shi to amma san da yake wancan ganiyan yana ganin hutawa zai ta yi ya ta yin abin da ya ga dama ga lafiyayyen mata a ɗaki ya mai da ƙofa ya kulle ba mai ganin shi sannan ta shirya mai wani girki ya ɗauka ya ɗiba ta fesa mai wani kwalliya ya zauna yana kallon ta tana mai murmushi yana mata fari ya ɗauka wai wannan abin shi zai doge ba shi bane duk wanda bai yi abin da aka gaya mashi ba wallahi sai ya sha mamaki sanda muke cewa ku karanta waɗannan abubuwan ku zo ku zauna ku karanta wallahi in sanda malanta ta hau kanka ba za ka iya yi ba kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan tasaddin da muke a harkan da'awa mu ce mun faɗi kaza din mai magana yi kaji an yi shiru jama'a karantawa aka yi sun san an zo za a ɗauko abu da ce ga wajen amma kayan ka zauna ka kiki kai a san da ake gaya maka ko za a zo lokacin da za ka yi wannan karan banin ka ɗauka faɗi kawai ake zo su ƙure ka wallahi isa muna gaya muku abin da ake malanta da shi ko kun gano wannan da kyau ku ko ka ce suwana ba malamai ba ne duniya ta ce malamai ne ko malamai sun ce malamai ne cewanka ba malami ba ne ƙarya ne ka yi kana yaudaran kanka ne kana yaudaran wanda ya zama wawa a gabanka jama'a mun gano wannan da kyau ku shi yasa ku tsaya ku yi karatun ne yanzu wannan littafin da malam ya faɗi bidaya a wani haya abin ta kai ce sai ga ba wanda ya je buɗo wannan maganan ya ganta aƙalla ba ka sara ba wannan magana sai ga an kawo maka nasoshi sun fi arba'in a kanta haka ne idan ka tashi ka in misali ɗan shi a ga wannan photocopying sai je makale ma wannan ya nemo shubuhan da zai sa in ya zo yana jiran ka karanto wannan ya kawo shubuhan shi sai ya ji ka karanto wasu abubuwa ne ba wannan ɗin ba kaga yanzu malantan shi gaba ɗaya ta tashi aiki ba ta da amfani jama'a mun fahimci wannan da ke ku Allah ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa وهي دالة على عدم منازعة معاوية لعلي رضي الله عنهما في الخلافة waɗannan ruwaye suna tabbatar mana cewa ƙarya ne wannan ɗan shi'an yake cewa an yi jayayya tsakanin Ali da Mu'awiya akan harkan khalifanci walihaza nassal muhaqqiqun min ahli ilmi da wannan ne manyan malamai masu gaskiya suka tabbatar ala hazil mas'alati cewa haka mas'alan ta faru wa ƙarraruha kuma suka tabbatar da abin haka yake cewa ba wani magana akan khalifanci ko rikici kan wani abu sun yi rikici ne kaji abin da mu'awiya yake faɗi ina fatan mun gano wannan da kyau kuma za ku zo ku ji me ali yake faɗi Allah ya shiryar da mu ya ƙulul imamul haramaini aljuwaini imamul haramaini ce inna mu'awiyata wa in qatala aliyan kun ga mu'awiya ko da yake yayi fada da sayyidina ali fa innahu la yunkiru imamatahu bai inkarin cewa shi sayyidina aliyu shine imami ba bai inkarin shugabancin shi ba kun fahimci wannan da kyau ku bai yi ba amma yanzu wai mutum na fada da kai wai kuma matsayin da Allah ya kai ga sai ce ma babu to yanzu rikici da wa yake yi da Allah yake yi yanzu annabi bai shiri da shaɗan amma da shaɗan ya faɗi magana sai ce sadakaka wa huwa kazo ya faɗi matsayin shi amma kuma yau da ya gaskiya ya faɗi gaskiyan nashi wai sai a ce wai in ba ya faɗa da wani an cincin shi ba wai ni ba zan samu nawa matsayin ba ba haka da muke zuwa nan muke yaban malamanmu muke faɗin alkhairansu wannan ya nuna cewa mu kuma a fagen da muke malanta mu ba malamai bane a wajen duk mutumin da kaga sai ya ɓoye sunan malamin shi ko sai ya faɗa da wani malami malantar shi za ta bayyana wallahi ba malami ba ne kamar mace ce wai ba za ta birge miji ba sai ta soki kishiyanta ba mace ba ce ina ba ta mun gano wannan da kyau ai laisal fata man ƙala kana abi ko kun gano wannan da kyau ko ba ka ganin malaman hadisi saboda wai sun abin nan Bukhari in ya zo sai ya ce malami na wane ya karantar da ni shi ko malamin shi wane shi ko malamin shi wane shi kuma manzan Allah ne maganan ma ba ta kowa bace cikin su duka ta wace ce ta manzan Allah ne amma yanzu ana ce maka hadisi Bukhari ya ruwaito sai ka ji me ka nutsu wancan nadara da annabi ya ce nadara Allahu mri'an ta shafi har Bukharin kuma bayyana malaman shi da addu'a da yaban alkhairi da ya masu wannan ya sa a ce Buhari ba malami ba ne? Yanzu a nan wajen in aka kulla ƙofofin nan tsakaninmu mazanmu da matanmu, aka ce sai ka faɗi malamin Buhari ƙwaya ɗaya za ka fita masallacin nan, wallahi da yawa nan za su kwana. Kuma duk hadisi sai faɗi malamin shi. Jawabin gano wanda da kyau ku, wallahi da yawa nan za su kwana. Da bai ɓoye su ba sai Allah ya bayyana shi. gano wannan da kyau sai Allah ya ɗaukaka shi shi sa aka Allah ya ma malama hadisi irin wannan baiwan kuma ba wanda Allah ya ma wannan baiwan sai su Allah ya sa mu dace sai ce wala yadda i hali nafsihi kuma shi Muawiya bai da awan cewa shi khalifa bane bai da awan khalifanci akan shi ba wa inna ma kana yatlubu qatlata Uthmana shi yana neman a hukunta waɗanda suka kashe Usman ne, zannan minhu annahu musibun yana zaton cewa wannan abin da ya tsayi a kan cewa sai an hukunta waɗancan, in kuma Ali bai hukunta su ba to ya cancanta a yaƙi Ali, a zaton shi yana kan daidai ne wa kana muhti'an. Allah ya ce kuskure ya yi. Ijtihadi ya yi kuskure, still yana da me? Ya daɗa. Kuskuren shi kuma ya fafe ne, da nassin annabi. to da wani dalili ne za a je ana zagin mu'awiya jama'a ba mai zagin malami sai ɗan shi'a kun gano wannan da kyau ku domin a bakinsa aka samu zagin magabata mutanen kirki ba wani cikin al'umma in dai ba ba hawariji ko kuma shi'a ba ba mai zagin magabata kwata-kwata a duniya ba cikin ƙungiyoyin ɓatattu da ke wannan jama'a haramun ne sukan mai da'awa kowane iri ne indiya kan sunna yake in yi kuskure sai a mai nasiha a bashi uzuri shine ibnu taymiya ya rubuta littafin raf'ul malami anil a'immatil a'lam an ɗauke zargi akan manyan malamai ba a zagin su ba a sukan su ba a cin mutuncin su in malami na zagin waɗannan kai ta ka tsantsan wallahi luhumul ulama masmumun namu malamai dafi yake da shi kun gano wannan da ke ku wannan nasihan ne na gaya muku abdurazak ya haya haifan yi mana jama'a a masaukin shi a Meridian Hotel a Jos muna kan gadon shi jama'a in ba biyayya ba kai ka isa ka je ka zauna a kan gadon hamshakin malami irin wannan leman shak albani muka bi muka makale shi ya kai mu ai abokin shi ne ina fatan mun gano wannan da kyau in ba mu biyayya ba malam zai ɗauke mu ne je kai mu wajen manyan malamai na duniya kun gano wannan da kyau ku manyan malamai na duniya irin wannan wanda ahlus sunnan duk duniya na amfana da su yaje zaunar da mu ya nuna mu si mana addu'a si mana fatan alkhairi kuma si mana nasiha ga nasiha har yanzu na amfanar da mu yana magana kan sukan malamin sunna bala'i ne duk wanda ya wannan sai Allah ya karya shi kuma shi ba za a yi tafiyan da duk za a soki sunna da shi ba ina ba ta mun gano wannan da kyau wanda ya zama wajibi kowa ya shiga taitayin shi in ka san da kana yi ka bari ka tuba in ka san ka taba ma wani ka je ka ce abu kaza da na faɗi kuskure ne na janye kai ma ka cire in ba haka ba wallahi sai ka shiga bala'i Allah ya sa mu dace wa yaqulu ibn hajar al-haythami ban malami ibn hajar al-haythami ya ce wa min itiqadi ahlus sunnati wal jamaa yana daga cikin aqidan ahlus sunna wal jamaa anna ma jara baina ali wa muawiya cewa abin da ya faru tsakanin ali da muawiya radiyallahu anhuma Allah ya ƙara masa yadda min al-hurub na yaƙe-yaƙe falam yakul li munaza'ati muawiyati li aliyin fil khilafa ba wai harka ne na saɓani na jayayya cewa wai sayyidina muawiya yana gogoriyan kwace madafin iko a hannun aliyu ba. Lishtimaye ala a haƙiyyati hali Ali, saboda dukkanin sahabbai hadda mu'awuyan sun haɗa kan cewa khalifancin ba wanda ya cancanta ya dace sai Ali. Kama marra, kama yadda bayani ya gabata, falam ta hujjil fitnati bi sababiha, yunƙurowar wannan fitinan ba ta yunƙuro ba ne sakamakon gogoriyan daɗe madafin iko ba wannan ba ne ba faɗa ne kan mulki ba wa inna ma hajjat bi sababe anna mu'awiyata wa man ma'ahu talabu min ali abin da ya tada wannan fitina mu'awiya da waɗanda ke tare da shi sun nemi sayyidina ali taslima qatlata uthai uthman ilaihim cewa ya miƙa musu waɗanda suka kashe usman likauni mu'awiyata ibnu ammihi saboda ai mu'awiya dan baffan Usman ne famtana aliyin sai ali ya ce ba haka bane kai ba gwamnati bane in kowa zai ce wanda ya mai laifi a bashi ya hukunta shi to me amfanin hukuma kenan jama'a mun gano wannan da kyau ko famtana to sai yunkuro ya ce bai yadda ba amma wani ya zo ya ce maka wai rikici ya faru tsakanin sahabbai ne wai saboda wai an nada wanda bai cancanta ba ko an yi kaza wannan shi'anci ne shi'anci ne tsaban shi'anci kuma ƙarya ne kuma zindiƙanci ne wannan maganar shi sa jama'a duk mutumin da bai tsaye karatu ba ko sai ma addini mugun illa kafin ya farga ya kada addinin wallahi malam shi sa nake cewa ku je ku yi karatu kuma an faɗi waje kaza ku je ku bincika ku yi nazari ku yi abin da ya kamace ku in ba haka ba kana nan kana cewa kai ahlus sunna ne kai mai karatu ne kai mai kaza ne wallahi sai ka zama kafiri baka sani ba kun gano wannan da ke ko ba wani sahabi da ya fada kan maganar khalifanci babu shi ba wanda ya wannan kwata-kwata a musulunci kuma ga malamai sun tabbatar da haka yanzu masu faɗin irin waɗannan maganganun banzan inda san da suke koyan ilimi duk sun karanta waɗannan abubuwan da ake masu ishara irin wannan maganganun aji a bakinsu mutane ku je kuna ɓata mau kanku lokaci a abin da ba shi ya kamata ku je ku ɓata mau kanku lokaci a kan shi ba Kisa ɗaliban ilimi kowa ya je abin da ya kamace shi in ba ka bako wallahi wannan harkar na malanta za a yi baka Allah ya sa mu dace waɗannan bayanai da wancan mala ya ce na Imam al-Haramain al-Juwayni karanta Lum'atul Adilla fil Aqaid Ahlus Sunna wal Jama'a a shafi na 115 ita kuma wannan wanda ya ce Ibn Hajar al-Haythami ya ambata mala ya ce karanta littafin As-Sawa'iq al-Muhriqa a shafi na 216 as-sawa'iqul muhrika ma'ana as-sawa'iq tsawawaki masu ƙunawa ragargazan yan bid'a masu muyagun aƙidu kawai aka yi a ciki Allah ya saka masu ibn al-qayyim da gidan aljanna Allah ya tsare mana imanin mu za mu saurara anan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum